الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiɗihu a cikin mazhabin al'imamu Malik al-Hijira hujjatul umma rasul mutqinin wa kabirul mutasabbitin Abu Abdullahi Malik ibn Anas a cikin littafinmu mai albarka littafin Irshadu Salik ila Ashrafil Masalik na shekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin maliki baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani akan siffar sallah ta kisfancewar rana wanda a yau insha allahu ta'ala za mu tashi daga farkon kitabul jana'iz na'am بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز يوجه المهتبر إلى القبلة ويلقن الشهادتين ويقرأ عنده ياسين فإذا قضى أغمض أغمض وشد لهيته وسجيا نعم كتاب الجنائز wannan littafi yana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi gawaiwaki waɗanda suka rasu daga cikin bayin Allah musulmai to akwai waɗansu hukunce-hukunce wanda addini na musulunci ya shata wanda ake yi wa wannan mamaci ɗin idan mutum ya faɗi ya rasu to tun daga alamu na mutuwa da aka fara gani a tattare da shi har ya zuwa kai shi makwancin shi akwai waɗansu ladubba wanda addini na musulunci ya tanada ya koyar da mu yanda za a yi wa mamaci malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce yi wajahul muhtadaru ilal qibla al-muhtadar wato wanda aka ga alamu na mutuwa sun fara bayyana a tattare da shi man hadaratul wafat wanda alamu na mutuwa suka fara bayyana a gare shi amma saboda yana cikin dafara amma dai an ga cewa wannan mutumin ba zai yi ba ɗan lokaci ake jira ya koma ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To, wannan mutumin yi wajahu ana fuskantar da shi ilal ƙiblati zuwa ga alƙibla, idan a cikin ɗaki yake a kwance, inda gusum yake kallo kwancin nashi, ko arewa ko yamma, to sai a sake wata shimhuda, a fuskantar da shi zuwa ga alƙibla. To, wajen taujihuhu ilal ƙibla malamai suna da kwai huska guda biyu shine a kwantar da shi kanshi yana yamma kafafuwan shi suna gabas sai a dan dago kanshi kadan ya dinga kallon alƙibla irin yanda mutum idan zai yi sallah yake to wannan waɗansu daga cikin malamai haka suka faɗa amma waɗansu daga cikin malamai suka ce taujihuhu ilal qibla irin kwancin da ake yi wa mamace a cikin kabarinsa haka za a mishi wanda kuma wannan shine ra'ayi na jumhurin malamai kaso mafi tsoka cikin malamai sun tafi akan cewa taujihul muhtadar shine za a kwantar da shi bangaren shi na dama za a kwantar da shi kanshi yana bangaren alƙibla yana kallon alƙibla kanshi yana wajen gusun amma kuma huskar shi ta dinga kallon alƙibla haka za a mishi wannan shine ra'ayi na malamai da yawa to al'imamun nawawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya hakaito ijima'i kan cewa duk malamai na duniya wato sun tafi akan mustahabbancin mutumin da alamu na mutuwa suka fara bayyana a tattare da shi shine a fuskantar da shi zuwa ga alƙibla saboda littafa'ul saboda yi mai fata wanda yake kyakkyawa li'anna alqiblata ashrafu aljihad bangaren alƙibla ita ce mafi ɗaukakar jihohi daga cikin jihohin nan guda hudu to saboda yi mai fata bi annahu min ahliha cewa yana ɗaya daga cikin ma'abuta fuskantar alƙibla waɗanda suke bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala to amma sa'id ibn al-musayyab ɗaya daga cikin magabata wato shi baya ganin mustahabbancin a fuskantar da mutumin da yake dafara alƙibla kamar yadda lokacin da yake cikin yanayi na dafara baya da lafiya aka gyara mai kuncin shi aka juyar da shi zuwa ga alƙibla ya kyamaci haka ya ce a walastu alƙibla shin dama kafin in zamanto wannan yanayin dama ba na kasance akan fuskantar alƙiblar ba to don haka shi ya kyamaci haka nan to amma ala kulle halin malamai na musulunci kashi gomiya tara da tara cikin ɗari wato sun tafi akan mustahabbancin hakan kamar yadda al'imamun nawawi ya faɗa to wannan asar na sa'id ibn musayyab al'imam abdulrazak as-sana'ani cikin littafin musannaf nashi ya kawo shi wa yulaqqanu shahadataini sannan kuma wato mutumin da yake cikin yanayi na dafara alamu na mutuwa sun bayyana a gare shi to ana lakkana mai kalmar shahada guda biyu shi kenan yanzu dama ba a so mutane da yawa su takuye shi a dinga hira a dinga surutu idan ana zaune a wajen mutumin da alamu na mutuwa suka bayyana a tattare da shi abin da ake so shine a yi tsit a kyale babban abin da za a ce shine a dinga cewa la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ana faɗar haka idan aka ji ya faɗa shi kenan kuma sai a yi shiru sai a yi shiru a ƙyale idan allah subhanahu wa ta'ala ya mai cikawa ba tare da ya yi wani zance ba bayan ya faɗi wannan kalma ta shahada shi kenan ya shiga cikin sahun wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah da halal janna dukkan wanda la ilaha illallah ta zamanto ita ce ƙarshen zancen shi na wannan gida na duniya to zai shiga aljanna to shi kenan ya shiga cikin sahun wanda wato ya rufe da la ilaha illallah innamal a'malu bil khawatim sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wajen abin da ya shafi wato lakana wa marigayi mamaci wanda alamu na mutuwa suka fara bayyana a gare shi kalma ta shahada la ilaha illallah wannan ya tabbata cikin sayahu muslim hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce laƙinu mautakun la ilaha illallah wato waɗanda suka zo su suna daf da rasuwa ku lakana musu kalma ta shahada ku dinga faɗan la ilaha illallahu amma ba za ku ce musu ba su ce la ilaha illallahu oh la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a faɗa a gaban shi idan ya tafa ya faɗa falillahi alhamdu idan bai tafa ba shi wanda yake kula da shi sai ya dinga faɗa har ya ji lokacin da ya tafa yana tafa yana cewa la ilaha illallah shikenan kuma sai ya shiru ya kyale idan Allah subhanahu wata'ala mai cikawa ya zama to shine karshen zancen shi falillahi alhamdu amma idan ya ce ka wani mai komun ruwa to bayan ya mai komun shi ruwan kuma hallo sai ya ci gaba da fadar la ilaha illallah har ya sake tafatta dan idan ya fade ta ta zama to ita ce karshen wato maganarsa wanda ma'aike alaihi salatu wassalamu ya kwadaitar akan ya zamanto ƙarshen zance na bawa ya zamanto kalmar shahada ce wa yuqra'u indahu yasin wa yuqra'u yasin wato ana karanta suratu yasin indahu a wajen kan mutumin da yake fama da fitar rai lokacin da mutum yake cikin dahwara to ana so a samu wani gangaram wanda ya haddace alkur'ani ko ya haddace wani kaso na alkur'ani wanda zai iya karanta mai suratu yasin karantawa wanda take kyakkyawa to ana so ya karanta mai to wannan daga cikin malaman malikiya wanda yake ganin mustahabbancin haka shine abdullahi ibn habib Allah ta'ala ya ji kansa da rahama amma jumhurun malamai irin su al-imamu malik da sauran malamai na musulunci suna ganin cewa karanta suratu yasin wannan ba abu ne wanda yake sananne a wajen magabata idan mamaci ya zo shi rasuwa babu laifi za a iya karanta mai wani kaso na alkur'ani littabarruk saboda neman albarka ga ayoyin da aka karanta na alkur'ani amma ba sunna ba ne karanta suratu yasin a wajen wanda yake mamaci wanda yake fama da dahara wannan ba a karantawa wannan shine abin da yake sananne a mazabar al-Imam Malik Imam Darul Hijra Hujjatul Umma kamar yanda mai risala yayi ishara zuwa ga hakan din haka kuma waɗansu daga cikin malamai wato sun faɗa hakan din a cikin littattafansu saboda hadisin da yake magana akan abin da ya shafi karanta suratu yasin ga mamaci hadisin da yake ɗauke da wannan ma'anar hadisi ne wanda bai inganta ba ta fuskar sanadin shi da kuma fuskar matanin shi kamar yadda malaman hadisi suka yi bayani a kai to don haka karanta suratu yasin a wajen mamaci wannan ba al'amari ba ne wanda yake abin aiki da shi a wajen al'imamu malik da kuma waɗansu daga cikin malaman musulunci amma za mu ga cewa idan ka karanta hashiya ta ibnu abidin za ka ga wannan mustahabbancin a mazabar al'imamu abu hanifa akwai shi idan ka karanta wato littafin nan namu na malikiya shi ma za ga cewa mustahabbin nan yana nan a matsayin akwai mustahabbi addasuɗi shi ma akwai ya tabbatar da mustahabbanci to amma dai ala kulli halin hadisin da ya tabbatar da hakan din bai inganta ba na'am fa idza qada ughmida a malam ya ce fa'iza ƙaba idan wannan mamaci wannan wanda yake fama da dafara idan ya rasu ya cika Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa to ba sai a shafe mai ido wannan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi wa abu salama lokacin da abu salama ya rasu ma'aiki ya shigo wajen shi ya ga idan shi ya yi faral sai ya amshi ruwa ya shafe mai ido ce innan ruha idza qubida tabi'ahu al-basar dan haka ma'aiki yace idan dan uwanku ya rasu a shafe mai ido wannan idan aka bar idan shi a bude saboda faral din nan da zai duk wanda zai ganshi a wannan yanayin zai ganshi kallo ne wanda yake mai muni abin da yake din yana cikin yanayi wanda yake mai muni shi yasa ake so a shafe mai idan shi saboda faral ya ruka ido zai gani to amma aka shafe mai ido sai ya zama to an huce wannan matsala din to haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana yi wa waɗanda suka rasu bayan sun rasu kai tsaye yana daga cikin ayyukan da ake yi shine igmadul basar shafewa ido na'am wa shudda lihiyatuhu wa sujjiya sannan kuma haka nan ana so wato a ɗaure makamukansa a nan lihiyatuhu ya ce ko to amma waɗansu nusakh ɗin da suke na wannan littafin wa shudda lahayaihi ne shi kenan tun daga nan ɗinsa muƙamuƙan nan nasa sai a samu tsumma daga nan a ƙulle a kansa saboda idan aka bar bakinsa ya buɗu saboda idan aka bar bakin shi ya buɗe ya buɗe faral ɗin nan idan aka jima aka bar shi a hakanan ya sha iska sai ya zamanto ya yi tauri amma tun daga wannan lokacin don ya zamanto ya kasance cikin kamewa shikenan sai a ɗaure wannan tun daga ƙasan gemanyan shi har ya zuwa kanshi sai a haɗe shi ya zamanto a guri ɗaya ta yadda ba wata iska wanda za ta buɗe bakin shi saboda in aka je wajen wanka da sauransu abin ya zamanto da sauƙi to haka ya kamata a yi wa mamaci mun gane da kyau wasu jiya sannan kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa to ana so a rufe shi da wani tufafi doriya akan tufafin da yake sanye da shi bayan ya rasu a wato sujje ma'ana hudiya bi thawbin ziyadatan alama alaihi min thiyab sai a rufe shi da wani tufafi doriya akan tufafin da yake jikinsa bayan ya rasu shikenan sai a dauko wani mayafi a rufa mishi wannan haka ya kamata kamar yadda na na aisha radiyallahu anha yana cikin bukhari da muslim na aisha ta ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibara yana cikin bukhari da muslim hadisin na na aisha radiyallahu anha na'am ثم يؤخذ في غسله ويرفع على سرير ويجرد الرجل ويستر عورته ويتوضأ ويغسل كالجنوب na'am wa yujarradu rajulu ana tsire cewa namiji idan namiji ne za a yi mai wanka shikenan tube shi ake a fidda mai riga a fidda mai wandonsa amma wa yustaru auratuhu sai a suturce mai al'aurarsa wannan wajen abin da ya shafi wanka na namiji al'aurarsa za a suturce mai gaba da baya za a suturce sai a samu wani ɗan tsumma mai ɗan kabir-kabiri sai a rufe mai daga al'aurarsa a rufe mai al'auratarsa ga baki ɗaya to wannan haka ya kamata a yi wayu tawadda'u sai kuma a mai alwalla irin alwallar da ake ta sallah wannan haka farko kamar yadda malamai suka faɗa wajen abin da ya shafi siffar wanka ma'aiki alaihi salatu wassalam hadithin na na hafsatu bintu sirin wanda ta jiyo daga nana umma ɗiyya Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ibdana bi ha wa mawadi'il wudu'i minha ku fara wankewa ɓangarorin jikinta na dama da kuma guraren alwalla wato wanda yake nuni akan mustahabbancin yin alwalla ga wanda ya rasu a mai alwalla wa yugsalu kal junubi kuma sai a mai wanka irin wanka na janaba za a mai wanka ma'ana wannan wanka irin wanda za a mai wanka na janaba irin siffa san makalkal da wanka na janaba da wanka na mamaci iri ɗaya za a yi amma bambancinsu da wanka na janaba da wanka na mamaci ɓangaren niyya shi wanka na janaba yana buƙatar niyya amma wankan da za a wa mamaci ba sai an yi niyya ba shikenan kawai haka za a mishi wanka ba wani wanda za a ce ya ɗauri niyyar yi mishi wanka saboda wannan wankan da za a mishi shi wanda za a wa wankan shi ne ya kamata ya niyyar to shi kuma a mace yake to don haka ba a buƙatar a yi niyya a nan kenan fayurfau ala saririn idan za a mai wanka shikenan sai a ɗaga shi a ɗora shi a saman gado idan babu gado sai a ɗora shi a saman wani abu wanda yake mai tudu shikenan in akwai wata kujera ta ƙarhe wanda take da kwai tsawo irin zaman mutum biyar mutum shida wanda za a iya kwantar da mutum a kai shi kenan da ya zama to dai an raba shi da ƙasa wannan shi ne babban makasudin an raba shi da ƙasa ma'ana fayurfa'u ala she'in murtafi'in sai a ɗora shi akan wani abu wanda yake maɗaukaki wa yujarradu rajulu wa yastaru auratuhu wa haka ne wa yugsalu kal junubi na'am ويكرر وترا إحداهن بالماء القراح ويكرر أنا تتس وانكا نممت أنا ويغسل مرة بعد مرة وترا ما راذا أمش wannan wanka din mara shine guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko guda tara idan har ya zama to larurar ta buƙatar da sai an mai wannan adadin wanka din idan ya zamanto an mai wanka guda biyu ya tsaftatu a wankan nan guda biyu to sai a ƙara guda ɗaya idan da aka mai wanka na ɗaya na biyu na uku duka bai tsaftatu ba sai a na hudu ya tsaftatu to sai a ƙara mai guda saboda ya zamanto witir ne idan ya zamanto an mai wanka na ɗaya na biyu na uku na hudu ya tsaftatu a na hudu ko sai a ƙara guda to idan aka mai wanka na ɗaya bai tsautatu ba na biyu bai tsautatu ba na uku bai tsautatu ba na hudu bai tsautatu ba na biyar bai tsautatu ba sai a na shida ya tsautatu to sai a ƙara mai guda ɗaya wannan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga waɗanda za su yi wa diyarsa na na zainabu wanka ya faɗa ga na ummu adiyya ce da ita igislinaha witran wato ku yi mata wanka ya zamanto adadin wankan da za ku mata mara ne wanda wannan yake nuni akan wato mustahabbancin yin wanka din ya zamanto mara ihdahunna ɗaya daga cikin waɗannan wankan da za a ya zamanto an yi shi bilma ilqarahi da ruwa wanda yake tsagwaro ruwa wanda yake tacece idan aka ce alma'ul qarah shine alma'ul ladhi la yashubuhu shay'un ruwan da ba wani abu wanda ya garwaya da shi ba wani abun da ya cuɗanya da shi wannan shine alma'ul qarah to za a yi mai wankan da wannan ruwa a farkon lamari na farko kenan نعم ويجعل في بعضهن سدرا إن احتاج إلى ذلك وفي الأخيرة كافورا wayuj'alu sidiran ana sanya magariya fi hinna a cikin shashe daga cikin wannan wankan da za a mai wutiri imma guda uku ko guda biyar to ya zamanto a ciki an yi amfani da magariya a cikin wani kaso daga cikin wankan in ihtaja ila zalika idan shi wannan mamaci ya bukatu zuwa ga wato wannan magariya din idan ya zamanto mamaci akwai waɗansu dauɗa a jikin shi wanda ruwa tsantsa ba zai fitar da wannan daudadan ba sai an yi amfani da magariya to shikenan sai a sanya to a yanzu a wancan lokacin sabulin da ake amfani da shi a wannan lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma waɗansu daga cikin lokuta shine ana yin amfani ne da sabuli na magariya sai ya zamanto yanzu tun da babu ba ma amfani da sabuli na magariya akwai sabulilluka wanda suka zo kuma wanda ake wanka da su ake tsabtacewa jiki da su to yanzu babu laifi za a yi amfani da sabuli ɗan ƙamshi labiban ne ɗan kwafaro ne za a yi amfani da shi ɗan ƙamshi ne ɗan dala ashirin ɗin nan ɗan dala arba'in ne ɗan dala hamsin ne ɗan ɗari ne ɗan jika ne ya zama to dai an mai wanka da wato sabulin da zai fitar mai da wannan dauɗa wannan shine abin da malamai magabata suka tafi a kai sannan kuma malamai na wannan zamanin sun tabbatar da cewa wato wannan abin da ya shafi amfani da za a yi da magariya saboda kawar da wata dauda ne saboda ihtaja ila zalik ba litta'abbudi ba ne tun da gashi ana ya ce in ihtaja ila zalik litta'abbudi shine idan aka ce a wa mutum wanka da magariya ko da ba shi da dauda sai an sa ta wannan shine to musan ba hikimar da ta yi wato musan ba hikimar da ta sa shine da ta'abbud amma in ya zaman to ga wani aiki an ce kai sai ka gano hikimar da take cikin yin aikin wannan to shi kenan sai ya gani idan wannan abin ya kau akwai wani abin da zai iya zamantowa kambacinsa sai a yi amfani da wannan abin wa fil akhirati kafuran a wa yuj'alu kafuran wato ana sanya waj'alu kafurun ana sanya turare na kafur fil akhirati a cikin wanka na ƙarshe haka ake so ma'ana a wanka na ƙarshe in za a mai sai a sa turare to kafur ba lalle bane za a same shi a ko ina yanda za a yi shine din turare wanda yake mai ƙanshi wanda zai bayar da ƙanshi idan aka shigo cikin ɗakin na mamaci za a ji tijim ko'ina ya ɗauka sai a yi amfani da shi ba lallai ba ne sai kafur ɗin kafur idan ya samu ya fi kowanne saboda shi ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ambata to amma idan ba a same shi ba hikimar da ta sa aka ce a sa kafur shine dan ya zamanto yana ƙanshi to ya a samu turare imma almiski ne imma turare ne na olba da sauransu dai masu ƙamshi ɗin nan sai a watsa mutum a cikin wankan nashi na ƙarshe نعم ولا تباشر عورته إلا لضرورة ويؤثر بطنه برفق نعم. ولا يؤخذ له زفرا ولا نعم ولا يؤخذ ولا يؤخذ له ظفر ولا شعر ولا ولا يحضره إلا من يساعد في غسله يتولى ذلك الغسل في الرجل الرجال وفي المرأة النساء بارك الله فيكم malam ya ce wala tubasharu auratuhu ba a taɓa al'auran mamaci don datta illa li daruratin sai dai illa rura ce ta buƙatar zuwa ga a taɓa al'aurar tashi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tsoratar dangane da abin da ya shafi taɓa al'aura ta mutum hayyan au mayitan yana da rai ko a mace wannan bai dace ba sai dai in larura ce ta buƙatar zuwa ga taɓa al'aurar tashi kamar yadda idan yana da rai larura ta buƙatar zuwa ga taɓa al'aurar tashi babu laifi a taɓa to haka nan bayan ya rasu larura sai ta buƙatar zuwa ga taɓa al'aurar tashi shi ma babu laifi za a taɓa mun gane shi ne ce wala tubasharu auratuhu ba a taɓa al'aurar shi don datta ya zamanto babu komi a hannun shi mai wanka ya taɓa al'aurarsa illa min lidaruratin sai dai in saboda lalura ne ina abin da ya shafi ko ya yi kashi dole a wanke bayan garin nan a tsabtace wannan kafa ɗin da kyau kafin a shiga wanka ina abin da ya shafi ko ya fitar da waɗansu abubuwa daga jikin azzakarin shi to yanzu wannan shi ma akwai buƙatar a ce dole sai an wanke shi da kyau yadda zai zama to ko da an sa mai fari ba tare da ya lalata shi ba to yanzu wannan larura ce ta buƙatar a taɓa al'aurar tashi amma in dai ba irin wannan ba to ba za a taɓa al'aurarsa ba wa yusaru batanuhu bi rifqin bayan mamaci ya rasu mutum ya rasu kafin a mai wanka ana buƙatar a ɗan mammatsa cikin shi a hankali a hankali tattausawa za a yi waɗannan dukkaninsu kuma suna daga cikin al'ada wanda malamai suka ambata mammatsa ciki a hankali kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan saboda duk waɗansu fadalat na cikinsa zai fitar da su a wannan lokacin saboda shi a yanzu idan mutum ya rasu idan abin da yake rike ne a ciki idan aka mammatsa shi ba zai zubo ba amma abin da ya bar ciki yanzu a gaba ne zai hutu irin sauran wani guntun bayan gari irin guntun bawali to yanzu idan ana mammatsa shi wanda zai fito tsitsit shi kenan bayan an gama mammatsa shi kenan yanzu an aminta daga fitar da komai daga jikinsa shi wannan mamaci din saboda yanzu duk abin da bai fitar da shi a yanzu ba to a rike yake a cikinsa ba zai bata wannan wannan fari nashi da za a saka mai a jiki ba wala yu'khadhu lahu dhufurun idan ya zamanto mamaci lokacin da baya da lafiya ya tara faracina ba a samu aka mai yankan farce ba har Allah ta'ala ya amshi ransa to ba za a yanke mai faracina ba ba za a yanke mai farce ba bayan ya rasu ba za a taba mai faracinan shi ba ko suna nan zakau-zakau za a bar mishi kayan shi saboda larura ce ta bukatar da shi zuwa ga barin faracina saboda ba shi da lafiya to shi kenan sai a bar mai kayan shi ya tafi da su a can lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe shi cikin musulmai salim alim baya da wani farci wannan a bar mai kayan shi wala sha'arun hakanan kuma gashin shi ma ba za a shafe ba za a aske mai gashi ba idan irin matasa ne wanda sun yi dai kush ko turwa kush Allah ta'ala ya kawo rasuwa irin wannan yanayin to kan shi da burmushi ya tafi ya tashi cikin sahun masu dai kush ko masu turwa kush Allah ce ku da na ce kar a yi kaza kuka yi ko sai su yi shari'a da Allah za a ce ba to yanzu a yi dabara da ya aske mishi ya tafi da kolo ya fi lada sama da ya tafi da wannan askin turwa kush din nan da turwa kush da dekush da zulu da rakango da sauransu waɗannan dukkaninsu aski ne wanda yake ba na musulmai ba asali aski ne wanda yake na arnawa to amma kuma sai musulmai suka aro shi suka shigo da shi cikin cikinsu kuma shi ne wayewar kana matashi idan baka yi irin wannan aski ba za a ma ce maka ba gidaje za a ce baka waye ba baka san abin da yake gudana ba to saboda gudun kada mutum a mai irin wannan askin mai muni kuma mai karewa ta kare lau a zo kuma a rasa yadda za a yi askin da shi zai tafi ko ba da shi zai tafi wato ba za a taba mushi ba kanshi kashin shi za a bar mushi me yasa yi wala yahduruhu illa man yusa'idu fi gaslihi sannan kuma ba wanda zai zo wajen yi wa mamaci wanka ba a so a shigo cikin ɗaki ba mutum ya rasu a cika ɗaki zankam lokacin da za a wa mamaci wanka ba wanda zai zo gurin wankan mamaci illa man yusa'idu face dai wanda zai ba da agajinsa wanda zai bayar da ƙoƙarinsa wanda zai taimaka fi ghaslihi a cikin wankan wannan mamaci din mutum uku mutum biyu sun isa sauran duka su tashi su tafi yan tsegumi ne wanda za su yi wanka wanda za su lankwasa mutum biyu mai wanka ɗaya sai ya zamanto mutum uku in su biyu za su iya yin wanka shi kenan sauran duka ga baki daya ce da wani da wani da wani ku tashi tun daga ɗan shi nan ga ƙanan shi nan uwa ɗaya uba ɗaya shi kenan bar su mishi wanka ko ku tafi har a gama sai ku dawo kuma
in mutum uku ne in a cikin ɗiyansa akwai mutum uku masu hankali shi kenan a bar musu wanke babansu in da baban shi da rai da sauransu wanda dai suka dace su mai wanka su kaɗai da bari ba za a zauna ba ba irin na an je makwante ba ne wajen za a sa shi za a sa mamaci makwancinsa ba gama rami ba a raka kai yi kaza yi kaza yi kaza ba irin wannan a gurin yi wa mamaci wanka don wanda ba zai taimaka wajen wanke shi ba baya halitta ya zauna tashi can ya tafi saboda waɗansu da suke zuwa su tsaya a wanke mutum wani lokacin kawai saboda tsegumi ne ya fito ya ce a gabana aka wawa na wanka kaga abin da yake fitowa daga bakin shi Allah mana kyakkyawan ƙarshe wannan mutumin wannan mutumin a haɗu da Allah to wataƙila ma da ka faɗa haka waɗansu abubuwan nashi sun dawo kanka ba ka zo ka tona mai asiri ba shi kenan sai abin ya dawo kanka kuma kai sai ka haɗu da Allah in kuma ka je in ba za ka haɗu da Allah ba ku a ce to me yasa ka ce kaza ka ce kaza ai an ga niyyar ka lokacin da ka je ka ai ko ruwa baka kawo ba da za a yi wankan nan kawai tsayawa ka yi ƙiƙam kamar soji kana kallon su su masu wankan kawai ko ina kuma kana leƙa eh ka kawata shi wallahi ya ba hori ba ta yi baki kirin hai musiba tun daga nan duniya wala nazikan nahu min al'azabi al'adna kenan kana malami to lafiya kalau mama lafiya kalau lafiya kalau alhamdulillah na'am to ba ya halitta ayi haka nan bai halitta ba idan za a yi wanka wanda za su za su agaza kawai su kadai ne ake bari sauran duka a ce su tashi su tafi alaba su haƙuri bayan an gama yi mai wanka an shirya shi sun shigo ya tawalla zalikar gusula fi rajulin rijal arrijalu mazaje su ne ya tawalla zalika suke jibintar wannan wanka fi rajuli a cikin ɗan uwansu namiji idan ya rasu idan namiji ya rasu daga ɗan shekara bakwai abin da ya sama wanda ya dace da su jibinci wannan wanka su ne mazaje yan uwan shi idan namiji ya rasu namiji zai wanke shi wa fil mar'atin nisa'u wa yatawalla dhalika al-ghusla fil mar'ati an-nisa'u sannan kuma mata su ne suke jibintar wannan wanka lokacin da yar uwarsu mace ta rasu idan mace ya shekara uku abin da ya sama ta rasu to yanzu yanda ya dace idan akwai malama alarammiya a gidan ko akwai limaniya a unguwar sai ta zo ta wa wannan matar wanka amma a ce gashi mace ce ta rasu mace ce baliga ta shekara ashirin da biyar ta shekara ashirin ta shekara talatin a ce maza su zo su mata wanka wannan bai dace ba sai dai in mijinta ne amma maza su shigo su mata wanka wannan ba haka addini ya koyar ba mata ‘yan uwanta su za su mata wanka, kamar yadda lokacin da ɗiyar ma'aiki alaihi salatu wassalamu na na Zainab ta rasu, wanda suka mata wanka su malama umma ɗiyya ne, to haka nan a cikin unguwa za a diba manyan unguwa mata wanda sun iya yi wa mace wanka, ce to su shiga su mata wanka. Bayan sun mata wanka, su sa mata likafani shi kenan, kuma sai a bar su, sai su sai su fito kuma maza su shiga, amma mazaje su shiga ƙiƙam. ba taimaka ba za su yi a wajen wanka kuma ku dama ko matan ne wanda ba za su taimaka ba a wajen wanka ma ba za su tsaya ba balantana kuma ma za su shigo mata zalla za a bari su yi wanka bangaren mace kenan na'am fa'in lam takun falmuharimu falma falmaharimu wara'a thawbin fa'in lam yakun yammamatu ajnabiyatun ila almirfaqaini to shikenan fa'in lam takun ma'ana fa'in lam tuja dimra'atun inda motil mar'a lokacin da mace ta rasu sai zamanto ba a samu ba mace wanda za ta mata wanka ‘yan unguwar gabaki ɗayansu mata ne masu tsoron gawa ko ji kai bana je na ban geji gawa launi ina gan mina da gawa to walin je ta yi morki ta tarro ni ta tarro ni ina ina barci ta hana ni wali to yanzu falmaharim wara a thobin to wanda ya dace da ya yi wa mace wanka shine zu maharramanta zu maharramanta idan ya zamanto tana da yayu da kannu ko tana da kwaiɗa ko tana da mahaifi wanda dai zu maharramanta ne to su za su yi mata wankan su za su jibinci mata wanka yanzu a wannan lokacin ba kowane namiji ba zai shiga mace in dai har maza ne za su mata wanka to shari'a ta musulunci su ma mazajen 'yan uwan nata wanda suke yayinta ne ko ƙanninta ne ko ɗiyanta ne ko mahaifanta ne akwai abin da shari'a ta gindaya musu su ma za su mata wankan wannan ne wara a tsaubin a bayan tufafi wato za a sa irin abin da ya shafi ɗan akurki a sa ta a ciki a rufe shi kenan kawai tsakaninsu da ita shine kawai zuba ruwa da shafa jikinta da sauransu ba zan can a barta ba haka nan danda a danga ganin al'aurata a danga ganin jikinta saboda mace kulluha auratun illal wajha wal kaffain kamar yadda wato malamai jumhur suka tafi akan haka fa in lam yakun idan ya zamanto lokacin da mutum ya faɗi ya rasu rawani ne ya faɗi a tsakankanin kallufa babu namiji a cikinsu ga baki ɗaya kuma ya zamanto babu mace wanda take duma harrama shi wanda za ta mishi wanka namiji ne ya faɗi ya rasu irin tafiya ce wanda ake kawai na mata ne za a tafi wani bulaguro da shi da abokan shi kawayen shi mata suka tafi wajen wata sabga yau ana cikin tafiya gagaram da aka yi wani ɗan kwale kaɗan kawai shi ko a shaida ma tsoro gare shi kawai firkita yana tashi kawai sai ya buga kan shi da jikin mota sai ya rasu yanzu shi ne kuma wannan ƙin shi ne namijin a ciki mai jan motar ma mace ce ce kowa a cikinsu mata ne shi kaɗai ne namiji kuma ba wanda take yaye shi ce ko kanwa shi ce duka abakane kawaye ne na titi irin yan daudin nan dai to yanzu yamma matu wa ajnabiyyatun ilal mirfaqain manesanciyar shi wannan dai wanda suke tare da shi din a matan sai su mai taimama ilal mirfaqain zuwa guyoyin hannayen shi za su mai taimama kamar yadda al Malik ya faɗa ce waɗannan matan za su shafa za su bugi ƙasa ne sai su kalkaɗe hannunsu sai su shafa a huskar shi kuma su sace wata bugun ƙasa ɗin su shafa kuma zawanan ɗinsu zawanan ɗin shi na'am wa yuyammimuha ila alqu'aini wa ibahatu istimta'i ila dinil mauti yubihu al-ghusla min al-janibaini na'am na'am فلو مات فوضعت جاز لها جاز لها غسله ولو أبانها فمات لم تنع نعم وفي الرجعية خلاف تشيكنا ويممها إلى الكوعين idan kuma matace ce ta faɗi ta rasu a cikin maza ba wani zuma harraminta duka gabaki ɗayansu a janabiyanta ne yamma saboda wata munasaba ta hada wata larura ta hada ko il kasuwa ce babba hamshakiyar il kasuwa ce ta yi bulaguro za ta tafi dubai a cikin hanya ta rasu a hanya din nan gabaki ɗaya wanda ta rasu a cikinsu ba wanda yake muharraminta ne kowa abokin kasuwa ne wannan alhaji wane ne yana bina bashin kaza wannan alhaji wane ne ina bin shi bashin kaza wancan kaza wancan kaza wancan dan ungurmu ne amma ba wani wanda yake zo muharraminta ne to yanzu wa yammi muha to su waɗannan mazaje ɗin za su yi mata taimama ne ilal ku aini amma zuwa maɓamɓarar hannayenta kadai bakin nan za su mata taimama shi kenan sai a mata taimama a sa mata likafani a je a kai ta makwancinta kuma a nan a yi kira a gidansu a gaya musu wancan lokaci ya yi amma kuma ba Allah ya sa ƙasar ta ba a nan take ba an mata sutura da ja a Dubai ta rasu a Dubai na'am wa ibahatu listimta'i ila hinil mauti yubihu al-ghusla min al-janibayn a halitta jin dadi ila hinil mauti har ya zuwa lokacin mutuwa yubihu al-ghusla yana halitta yin wanka min al-janibayn daga bangarorin guda biyu to abin da yake nufi anan shine aure auratayya alaka ta auratayya tana halitta yi wa juna wanka idan mutum ya rasu in dai matar shi gwana ce ta iya ta iya wanka na mamaci ko shi sai ta ce a bar mata mijinta ita za ta mishi wanka ce kada kowa ya shigo mu yayin shi da kannin shi da baban shi ta ce alba ku haƙuri ba ba haƙuri za ku je ku kawai ku yi ta mai addu'a amma dai wannan ne zan mishi wanka don haka muka yi da shi kafin ya rasu mun yi da shi yarjejeniya in ni na riga shi shi zai mun wanka in shi ya riga ni ne zan mushi wanka to zo ne ba za a ce ba ki kawata wurin kai gare ki gashi nan malamai suna cewa ya tawalla zalikal gusula fir rijalin rijalu fir rajulin rijalu amma ki ce wace zaki wanka a wannan walau bai gare daruratin ko da ba wata larura ba ya halitta ya halitta mace ta yi wa mijinta wanka ya halitta miji ya yi wa matar shi wanka aliyu bin abi talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi lokacin da iyalinsa na fatima Allah ta'ala ya amshi ranta shi ya mata wanka kamar yadda asar suka tabbatar wanda wannan yake nuni akan miji ya halitta yi wa matar shi wanka abubakar ibn abi quhafa Allah ta'ala ya kare yadda da shi lokacin da ya rasu matar shi ita ta mai wanka mahaifiyar suna na Aisha radiyallahu anha wanda yake nuni akan cewa mace ya halitta ta yi wa mijinta wanka to shine yace wa ibahatu listimta'i wato halitta wa kai jin dadi ila hinil mauti har ya zuwa lokacin mutuwa yubihul ghusla yana halitta yin wanka minal janibai ne daga ɓangarorin guda biyu alaka ta auratayya tana halitta yi wa juna wanka wannan koda ba tare da larura ba falau mata da a ce miji zai rasu fawada'at nan take bayan an ce mata mijinta ya rasu kawai rikicewar da ta yi kawai ashe ita kuma naƙuda sai ta bujiro mata kawai kawai ta aihu a ga mace tana aihuwa idan ciki idan aka ce mijinta ya rasu in dai rasuwar mijinta ta riga ya aihuwarta to ta fita daga idda yana rasuwa yanzu sha ɗaya daidai ya rasu idan ta haifu sha ɗaya da minci goma iddata ta gama ta gama takaba ta yi takabar minci goma ta isa Allah mata albarka to da ta mutu da ya rasu a wannan lokacin kafin a mishi wanka ana cikin shigi da huci da sauransu kawai aka ce ita ma ta aiki abin da yake cikinta Allah ta fita daga takaba ko ya halitta yanzu wani ya ce to ni kuma ina son ki yanzu kenan illiman ne suka zo su illiman ne suka zo maimakon a ce sutura ce za a yi kadai kenan a hada da daura auren mu ga shi sadaki na in kin shirya ta ce babu matsala mun gane da kyau tunzu a wannan lokacin ta fita daga cikin takabashi to amma jazalaha gasluhu wankewa wannan mijin ya halitta mun gane da kyau ko jazalaha gusluhu wankan wannan mamaci ya halitta ga ita wannan matar ya halitta ta mai wanka gashi dai ta gama ta kaba amma kuma akwai alaka wanda take tsakankanin shi da ita wanda ta halitta mata ta yi mai wankan ita ce alaka wanda take ta ibahatu listim ta ila hinil mauti yan sai ta ce to yanzu dai tunda dai Allah ya sa mun sabke mun gama wannan ta kaba lafiya gashi kuma har na samu sabon bazawari wanda zan rangwada aure goben tafi gidana wanda ce to zuwa za ta yi can ta je ta yi sabgata wanda gashi ta samu karuwa da sauransu da biki dama sun tanadi gashi an yi dumakuna da sauransu yin aka ce a gidan mamaci za a zauna ba za ta ji daɗi ba ce kawai sabon gidan sabon miji za ta tafi ce to amma dai bari in mishi wanka wanda shi ne zai zama to ni ne kawai ganin shi na ƙarshe da zan yi bari in mishi wanka ba za a ce ina gamin ki da shi ke da halkin hudu miji za ki aura ki ce wani ki mishi wanka ina gamin ki da shi ba za a mata ba wannan karan bani ne shikenan sai ta je ta mishi wanka bayan ta mushi wanka shi kenan kuma shi kuma sabon miji ya daura musu aure da ita bayan limanne sun zo an yi wa mamaci wanka an mai sallah ya ce to yan uwa muna da daura aure na wancan matar mariganyi Allah ji kanshi ta samu wani bazawarin a ce yaushe ta yi iddan yaushe ta yi ta gaba ta kare a ce eh minti goma ne ta kaba ta ita ai ta yi baka samu lokacin da ya rasu tana da tsohon ciki ne to zahir rasuwar shi ya motsa mata naƙudarta to yanzu ta aihu shi kuma Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna na'am walau abanaha to da a ce miji zai yi wa matar shi saki uku ya zama to tsakankanin shi da ita saki ne wanda yake ba'i ne babu komi famata sai ya fadi ya rasu kafin ta gama idda lam tana'a wato da wanka ya hanu tsakankanin su da ita ba za ta mishi wanka ba ko da ba ta gama idda ba in dai saki ne wanda yake ba'ini ba za ta komo zuwa gare shi ba to ko da tana cikin idda ba za ta mai wanka ba idan ya rasu wafin raja'iyyati khilafun khilafun malamai sun yi saɓani cikin matar da ya zamanto sakin da mijinta ya mata saki ne wanda yake raja'i saki ne wanda za a iya dawowa saki ɗaya ne ya mata ko saki biyu ne to ya mata saki ɗaya yanzu tana gidansu kawai sai aka ce mata aiwa ne Allah ya mai cikawa to yanzu za ta tashi ta yi tattaki ta zo ta gidanta ce ina yake in gan shi baban wani lokaci ya yi ta ce kuma sai ta mushi wanka za a bar ta ta mushi wanka ko ku a'a ta za a mata tun da yanzu tsakanin ke da shi yanzu ya sake ki bai ma san ba da za ki zo ki ki bari masu son shi su mushi wanka an gane to malamai sun yi saɓani shi zai mata wanka in ta rasu a cikin wannan yanayin ko ita za ta mishi wanka malamai sun yi saɓani insha Allahu ta'ala a karatu na gaba za mu karkare da ra'ayi wanda yake mafi karfi cikin zantuka na malamai akan mas'alar matar da ta rasu tana cikin idda kuma sakin da mijinta ya mata saki ne wanda yake raja'i shin ya halitta mijinta ya mata wanka ko bai halitta ba idan shi ya rasu tana cikin iddar da saki na kome ne mata ya halitta ta mishi wanka ko bai halitta ba shin ɗaya daga cikinsu akwai wanda yake ya halitta ɗaya bai halitta ba ko kuma dukkansu bai halitta ba ko duka ya halitta insha Allahu a mas'ala ta gaba za mu tattauna akai wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik